بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، اعتقاد سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله سفيان الثوري يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 161 ubangiji Allah ya gafarta masa wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin jarin darussa da muke gabatarwa daga wannan littafi daga Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina Najeriya zamu tashi inda malam yake cewa qala shu'aibu lahu qala shu'aibu lahu shu'aibu yake faɗa masa a wata nuska fa qultu lahu nace masa nace mawa nace shi Sufyan al-Thawri kenan ya Aba Abdullah ya Ab- ya kai baban abdullahi fama kowa ma muwafaqatu sunna fama muwafaqatu sunna to wai menene dacewa da sunna qala yace to qaddimu shaykhaini zaka gabatar da ash-shaykhain shaykhain abubakar kenan da umar ababakrin wa umar abubakar da umar so dama su abubakar da umar kamar da imamu shafi'i ke faɗa da mai sahaba wa tabi'un fi taqdimi abubakar wa umar dama sahabbai ba su wani saɓani ba akan taqdimi na abubakar da umar Yawwa. su dama game da Uthman ne da kuma Ali radiyallahu anhuma wasu suna ukkuntarwa na uku su sanya Uthman bin Affan wasu kuma su ukkuntar da Ali bin Abi Talib eh, sai a gabatar da wannan ko a jinkirta wannan to in ga kuma ga eh, Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan a cikin eh, Al-Wasiliya yace istaqarra amru ahli sunna ala taqdimi Uthman eh wannan shine abin da ya tabbata ga ta hakikin ahli sunna taqdimin Uthman akan Ali haka Ibn Uthaymin yake cewa afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali ala tartibihim fil khilafa akan jiran da aka yi musu ga khalifanci yace wa huwa sawabu wannan kuma shine daidai yawa kamar da zaka samu akwai adilla a akan haka wani ibn Taymiyyah ke cewa kama dallat alaihi al-athar الرقوي وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة سوداك أنا قبلت عثمان أكن أكن علي كي تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سنسي عثمان سنكما سي علي رضي الله عنهم أجمعين إيش يا شعيب يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان wa aliyan alaman ba'dahuma ya kai shu'aibu dan harbu la yanfa'uka ma katabta ba zai amfanar da kai ba abinda ka rubuta har sai ka gabatar da Uthman da Aliyu alaman ba'dahuma akan waɗanda suke a bayan su eh to wannan kuma shine dama abinda muka yi bayani yanzu ya shu'aibu ibn harb ya kai shu'aibu dan harbu la yanfa'uka ma katabtu laka ba zai amfanar da kai ba abin da na rubuta maka hatta hatta la tashhad li ahadin bi jannatin wala nar ba zai amfanar da kai ba abin da na rubuta maka har sai har sai baka shaida ma wani ba aljanna ko wuta Imam Dahawi ya aje maka wannan karatu a cikin Dahawiyya yace illa lil ashara alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai fa wannan goma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shida cewar yan aljanna ne wa kulluhum min quraish dukkanin su daga quraish su da haka ba daidai bane kamar da mun yi darasin nan ma a cikin usulus sunna na imam ahmad ibn hanbal cewar ba za ka tabbatar ma wani aljanna ba ko kuma wuta ai wani shahidi ne aiwa ne na aljanna duk wannan shishigi ne ga lamarin ubangiji wannan ba tafarkin ahlus sunna bane sai dai a yi mashi kyakkyawan fata amma a ringa kaɗai cewar wani ɗan wuta ne ko wani ɗan aljanna ne su duka wannan gaskiya ba daidai ba ne sai mu ƙoƙari kuma a mu gyara wannan sannan su gyara theory a zancen shi a nan za a ɗauke shi ne shahada ga aljanna daga wannan ƙurashawan guda goma wanda ambatansu ya zo a hadithi guda hadithin da imamu ahmad ya fidda shi a cikin musnad imamu tirmidhi ma a cikin jami' abwabul manaqib kenan babu manaqib abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf daga shi abdurrahman dan auf Allah ƙara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakarin fil janna وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أقدك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يا شيدا مسودا شيور إن الجنة شيني إمام الطحاوي كي مكة ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والأئمة المهدي شين ابن تيمية يجي كما كمان طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله شين يجي وأن العشرة هذا النجوم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة ونشهد لهم بالجنة ومن يشهد أن الجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق يأمبتي سهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين to amma kuma wannan bai kore shahada ta aljanna ga wasu waɗanda ba waɗannan ba wasu hadisai ingantattu da suka zo kamar shaidan shaidan aljanna ga irin su bilal bin abi rabah su thabit ibn qaisin su okasha su khadija bintu khuwailid da sauransu su fatima bintu rasulillah da wasu daga cikin sahabbai don kuma bai korewa su ma ambatansu ya zo a cikin wasu nusus malamin ya shu'aibu ya kai shu'aibu bin harb la yanfa'uka ma katabtu laka ba zai amfanar da kai ba ma katabtu laka abinda na rubuta maka hatta taral masha har sai ka ga dacewar shafa kan huffi e shafa kan huffi duna khal'ihi ma banda shiri su daga da raddi ne ga shi'a yamma tahawi ma kuma ta bai ambaci wannan wannan mas'ala duk da matsala ce fiƙihiyya ta fiƙihu game da shafa kan huffi da abin da ya danganci haka ƙiyayyar 'yan shi'a da sahabbai la kyauta ma ka tabtu laka hatta tara masha al khuffain sai kana ganin dacewar shafa kan huffi duna khal'ihi ma badda cire su a'dala indaka min gasli qadamaik wannan shine yafi a wajenka daga wanki su daga rigan naka su kafafun kenan wanda albayhaqi ya rawaito ya fitar a cikin sunanu al-kubra kitab at-tahara babu al-khuff alladhi masaha alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ya shu'aib ibn harb ya kai shu'aib dan harb wala yanfa'uka ma katabtu laka ba zai amfanar da kai ba abinda na rubuta maka hatta ko kuma wata nuska ma katabtu hatta hatta ya kuna ikhfa'u bismillahir rahmanir rahim sai ya zama ɓoye bismillahir rahmanir rahim fi salati a cikin sallah afdala indaka shine yafi a wajenka min an tajhara biha da a ci ka bayyana ta ita wannan bismillah din eh kuma ɓoyewar shine abin da yake raji shine abin da yafi akan bayyanawa din hujja ta Abu Abdullahi Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah wani yamul Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa kitabul adhan babu ma ya kulu ba'da takbir da Muslim a cikin sahihinsa kitabus sala babu hujjati man qala la yujharu bil basmala daga Anas kenan ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها so da a cikin ilimi a cikin mustalar hadith da muke yi za ga wannan hadisin yana zuwa wajen da ake fafatawa da sauransu to duka bayanai da sun gabata yanzu muna takaitawa ne sosai da haka dai akwai saɓani game da ɓoye bismillah basmala ɓoye ta ko kuma bayyana ta wa yasta'izu bil ilahi sirra wal khulfu fi basmalatin yustaqra wa ba'daha al fatihatul wajibatu wa in tasha fa suratun aw ayatu wal muqtadi yaqra'u fi sirriya aw lam yasilhu as-sawtu fi jahriyya to malam ya ci gaba da cewa ya shu'aibu ya kai shu'aib ibn harb la yanfa'uka ma katabtu laka ba zai amfani ka ba abinda na rubuta maka din nan fa hatta tu'mina bil qadar har sai kai imani da qaddara hatta tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi ta alheri ce ko ta akasin haka wa hulwihi wa murrihi da mai daɗi da marar daɗi kai imani cewar kullum min indillahi azza wa jalla dukkaninsu daga Allah ne dukkaninsu daga Allah ne imani da ƙaddara mai daɗi ko marar daɗi ta alheri ko ta shir mun tunana ce maka wato min alfirqan najiya ahlus sunna wal jama'a bil qadri bil qadri khairihi wa sharrihi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira da haka al-iman bil qadar wannan wajibi ne da haka matsayin shi wannan a addini annahu ahadu arkanil imani sitta ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadri khairihi wa sharri shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen ya ambaci wasu fawaid na imani da kaddara yace daga cikin su yana daga cikin cikar imani domin imani baya cika sai da imani da ƙaddara ya ce na biyu na daga cikin cikar imani da rububiya sannan kuma na uku ɗan adam zai ringa mayar da lamarransa zuwa ga ubangijinsa don in mutum sun cewar komai da komai bi qada'ihi ne wa qadarihi to zai koma ne zuwa ga Allah ba zai ruɗe ba ko ya ɓata na gaba mutum zai san ƙadarin kanshi ba zai ringa alfahari ba don ya aikata alheri so haka daga cikinsu dai mutum zai san hikima hikima ta Allah azza wa jalla da sauran wasu abubuwa da ya faɗa na fa'idoji na shi imani da ƙaddara wannan kenan al'imanu bil qadar to kuma ina ga anan zamu tsaya saboda yanayin lokaci sai mu tashi ya shu'aib bin harb wallahi ma qalat al qadariyya ma qala allah wala ma qalat al malaika wala ma qala an nabiyuna ko wala ma qalat an nabiyuna wala ma qala ahlus ahlul janna wala ma qala ahlun nari wala ma qala akhuhum iblis la'anahu allah ina ga akan wannan gaba za mu tashi a darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah